رويدك في الهموم لها رتاج وعن كأب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح الباج لا يفرج كربا بات يغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة da sunan Allah mai rahama mai jankai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama ta mu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwan mana daga gidan wannan rediyo mai albarka na dala fm wanda yake zuwa a irin wannan rana na juma'a a duk sati mukan kasance tare da ku ni aminu khidir idris tare da dr abdallah usman umar gadon kaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki alkhairan da yake cikin wannan rana ta juma'a allah maɗaukakin sarki ya sada mu da shi marasa lafiyan mu da ba su da lafiya allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ‘yan uwa masu bukatar addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bukatunsu, mu kuma da muke nan a raye Allah maɗaukakin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe. Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ƙasarmu ka zaunar da ita lafiya, waɗanda duka ba sa son zaman lafiyar Allah maɗaukakin sarki su ka kawar da su. Allah maɗaukakin sarki ka tozarta waɗanda duk ba sa so ƙasar nan ta zauna lafiya ka ba mu zaman lafiya a duk duniya ma baki ɗaya idan yan uwa ba su mance ba a satin da ya gabata akwai ɗaya daga cikin mata da muka yi tattauna a kanta wacce take a bar koyi ce kwarai da gaske ga sauran mata gurin jajircewa wacce ta nuna wa duniya yadda ya kamata mata su kasance saboda an azabtar da ita akan gaskiya har ta kai ga kisa ba ta bar abin da take ganin ya dace na addini ta zauna a kan shi ba wato ita ce sumayya wannan baiwa Allah sumayya abinda malaman tarihi suke cewa mijinta yasir bin ammar Allah ya ƙara mishi yadda ya zo garin maka dab da musulunci zai bayyana ya dawo garin maka daga yaman sun zo neman ɗan uwansu ne kuma sai ya ci gaba da zamansa a maka akwai wani bawan Allah sahabi abu huzaifa bin mugira shi ya bashi aminci suka yi alkawari ya zauna tare da shi to ita kuma wannan baiwa Allah sumayya baiwa ce ta abu huzaifa bin al-mughira shine shi yasir ya aure ta to kaga shi na farko bako ne ya zo ya zauna a gari na biyu kuma ya bashi ba ma'ana bashi da dangi yan garin waɗanda suke suna da ƙarfi da yawan da za su iya hana aimar wani abu ita kuma baiwa ce ya aure ta to kaga an zai ya zamto cewa da itan da shi ɗin ba su da ƙarfin dangin da za su iya hanawa a musu wani abu wannan ya saka aka ringa azabtar da ita saboda ta musulunta mijinta ya musulunta ɗanta ma ya musulunta wannan kuma yake nuna maka a musuluncin nan ba a yin sa haka kawai kawai ka yi zamanka a gida a kwance a ɗaki ka ce za ka yi addinin musulunci ba a jarrabe ka ba Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganganu a cikin alƙur'ani da yake nuna mana mu shirya wa jarrabawa mu shirya yiwa jarrabawa don kana da imani bai nuna cewa kuma ba za a jarraba ka ba bal ka yi shirin cewa za a jarrabe ka wannan shine abin da ya kamata ga duk wani mumini musulmi Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane yanzu suna raya cewa za a rabu da su kawai dan sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba haka za a kyale su yace to lallai mun jarrabu waɗanda suke kafin ku waɗanda suke kafin ku mun jarraba su me yasa don Allah ya tantance tsakanin masu gaskiya da makaryata so da haka kai ma har a yanzu ka kaddara cewa za a jarraba ka ɗaya daga cikin abin da za mu karɓa a tarihin wannan baiwa Allah cewa an jarraba ta ita da mijinta da ɗanta to abu na farko darasinka sai ka kaddara cewa kai ma za a jarrabe ka Allah maɗaukakin sarki yana jarraba mutane da yawa abubuwa da dama wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah maɗaukakin sarki yana jarrabawa Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe ka da abin da ya ga ya dace jarrabe ka da shi na tsoro ne na yunwa ne na rashin abinci ne na rashin kuɗi ne na rashin rai ne Allah maɗaukakin sarki duka zai iya jarraba ka da shi wanda ya ga shi ya dace jarraba ka da shi Allah ya ce wa bashir sabirin kai bishara ga masu haƙurin da in an jarraba su suke yin haƙuri su ne waɗanda in an jarraba su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ce lallai mu daga Allah muke kuma gare shi za mu koma wannan ɓangaren jarrabawa kenan a cikin tarihinta ta za mu fahimci cewa lallai Allah zai iya jarraba ka a san da ya so a yadda ya so da abin da ya so wani sai a jarrabe shi da cuta wani a jarrabe shi da rashin kuɗi wani ga kuɗin amma rashin lafiya ta hana shi ci magani yake ta yi wani kuma babu kuɗin ga lafiya amma ba kuɗin kullum fafutukarsa ya zai samu amma babu an jarrabe shi to sai ka yi haƙuri kai ma da kake kwance kana cuta gashi ka yi maganin duk abin da za ka yi ta ƙi tafiya sai ka yi haƙuri an jarraba ka ne a gaya za ka yi kuma girman jarrabawarka girman ladanka idan jarrabawarka ta fi girma to za ka samu lada mai yawa kenan ba daidai kake da wanda ba a jarraba shi ba kwata-kwata ba daidai kake da wanda jarrabawarsa ba ta kai taka ba haka sannan abu na biyu wannan baiwar Allah da aka jarraba ta abin da za mu kwaikwaya sai ta tsaya akan addininta wannan yake nuna maka duk abin da ya same ka ga wata mata idan ke mace ce to ga mace ‘yar uwarki an Allah ya jarrabe ta ta tsaya akan addininta ba ta bar addininta ba ba ta bar addininta ba an azabtar da ita har ya kai da kisa saboda azaba sai da ta mutu shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da abin ya faru cewa yake sabaran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ki ku yi haƙuri iyalan gidan yasir makomako aljanna ce ku yi haƙuri so da a lokacin addinin musulunci ba ya da ƙarfi hakanan suka zauna saboda addinin a wannan lokacin ba zai iya kare ba zai iya kare su dangane da halin da suke ciki ba sai suka zauna suna aka ringa azabtar da su amma ba su juya daga addininsu ba ba su bar addininsu ba balma tsayawa suka yi aka kashe mijin aka kashe matar ɗan shi ne ya rage ba a kashe shi ba suka ringa azabtar da shi suka ringa azabtar da shi har suka faɗa mishi irin abubuwan da suke so ya faɗa in suna so ya in yana so su kyale shi ga abin da suke bukata in ya faɗi to za su kyale shi ba za su kashe shi ba ammar ɗanta kenan ammar akwai bala'i a gabanka a kashe mahaifinka da mahaifiyarka wannan akwai bala'i akwai jarrabawa su an yi an yi su fita daga addinin musulunci suka ce babu ja da baya har aka kashe su suka zo kansa sau da haka ya ga babu makawa sai ya ƙoƙari ya ɓoye imaninsa ya faɗi duk abin da ya faɗa da suke so so da haka bayan ya faɗa ya taho gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya ce me yake tafe da kai ya ce wallahi na faɗa cikin sharri ya ce wallahi sun yi ta'azabtar da ni har sai da na faɗi maganganu marasa daɗi a kanka su kuma na faɗi maganganu masu kyau a kan allolinsu sani sallallahu ya ce amma ya kake jin zuciyarka ya ce ai zuciya ta cike take da imani annabi sallallahu ya ce in suka ƙara dawowa za su azabtar da kai suka ce sai ka faɗi wata magana mummuna ga musulunci ka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imani wanda ya kafirce wa Allah bayan ya imani illa man ukuriha sai dai wanda aka tirsasa wa qalbuhu mutma'innun bil imani zuciyar shi tana cike da imani dole aka yi masa ya furta amma ransa bai so ba babu yanda zai yi ne to duk wanda ya haka babu komai a kansa kuma wannan mutumin bai bar musulunci ba wannan yake nuna mana irin yadda aka azabtar da su da kuma yadda suka yi haƙuri suka tsaya a kan addininsu ba su canza ba ba su ji tsoro ba wanda da yawa a yanzu za ka ga ‘yan uwa musamman wasu daga ciki hatta ya nuna shi musulmi ne idan ya ji tsangwama sai ya janye jikinsa ya nuna kawai ba zai nuna addininsa ba ba zai nuna addininsa ba saboda ka a tsangwame shi ko an tsangwame shi yana so ya dan samu sauki sai ɓoye ya ce shi musulmi ne don kada a tsangwame shi to ga waɗanda har kisa ya kai aka kashe su amma suka tsaya akan addininsu suka ce mu musulmai ne suka ce mu musulmai ne da yawa kuma za ka ga wani in ya je wani guri hatta sallah sai ya bari su da ka a gane yana sallah wanda kuma da yawa idan ka kalli waɗanda suke ba musulmai ba ba sa ɓoye addininsu ko da a garinka ne ko da a cikinku ne ku musulmai za ka ga alamar addininsa zai saka ta shi abin sai zai ci gaba da rayuwarsa yana tare da ita kana gani yana gani wannan musulmai aka sani da cewa ba sa ɓoye addininsu muka kalli tarihin lokacin sahabbai ba masu waɗannan kawai ba ammar da yasir da sumayya ba su kaɗai ba allah ƙara musu yarda baki ɗaya kuma kalla cewa sahabbai da yawa in suka musulunta suna bayyana cewa sun musulunta ko kuma a gansu suna ƙoƙarin tafiya gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana shi addinin musulunci waɗanda muke ƙoƙarin kwaikwayonsu da gaske suka tsaya suka yi shi ba wai sun yi shi sama-sama ba ne ko sun ji tsoron wani a kan yin addinin musulunci sun ji tsoron allah maɗaukakin sarki wanda ya kaddara musu kasancewarsu musulmai yi musu ni'ima da addinin na musulunci to sai suka yi farin ciki da wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu sai kuma suka taka rawa suka nuna cewa su musulman ne kuskure ne kaga ɗan musulmai in ya samu canjin wuri ya ajiye sallah ko ya ajiye addinin a gefe wani in ya fita tun safe in wurin aiki ne ba zai yi sallah ba sau da kada ɗan uwan da suke aiki da shi su gani har sai dare in ya dawo gida sai ya haɗe sallolin baki ɗaki akwai wanda yake cewa ai kafin ma ya fita yake sallolin kaga ya mance cewa ko kuma bai sani ba cewa ita sallah ba ta yiwuwa in lokacin ta bai shiga ba in lokacin ta bai shiga ba ko kayi ba ta yi ba in kuma ka bari da gangan lokacin ta ya fita ba kai ba kayi laifi ko a gaban waye ka nuna addinin ka musulunci kamar yadda magabatanmu suka yi kuma babu abin da ya same su domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta maka duk abin da zai same ka bai kasance abin da zai kubuce maka ba ne. an rubuta duk abin kuma da aka ce ba zai same ka ba bai kasance zai taɓa samun ka ba inda duk duniya za ta taru ba ta isa ta sa maka wani abu wanda Allah bai sa maka shi ba na amfani ko na cuta kina wannan yana nusantar da kai cewa bin Allah maɗaukakin sarki shine ‘yan uwana mata wannan baiwa Allah sumayya mace ce da ya kamata a ce mai koyi da ita kwarai da gaske saboda me saboda ta nuna wa mata hanya da alama da ya kamata a ce mata sun bi don tseratar da imaninsu don tabbatar da addininsu don tarbiyyar 'ya'yansu wannan baiwar Allah ta tsaya a kan addinin musulunci ta yi haƙuri da dukkanin abin da zai same ta in dai a kansa ne tana ganin ba komai ba ne wannan za ta iya ɗauka kuma ta ɗauka yanzu ta riga ta samu ladan abin da ta yi gashi har yau ana ambatanta watakila da ta yi bijirewa Allah maɗaukakin sarki da tuna amince da ita a lokacin akwai mata lokacin annabi sallama akwai mata da yawa waɗanda ba su musulunta ba guda nawa kika sani a tarihi in aka ce ki lissafa su an baki aiki amma waɗanda suka musulunta har yau ambatan su ake yi har yau ambatan su ake musulmi nagari suna ambatan su suna musu addu'a suna yi musu fatan alkhairi kamar yadda muka san haka mummune suke mummuni yana yin addu'a ga wanda ya gabace shi haka mummunai suke to mummunai suna ta musu addu'a waɗanda kuma suke a kishiyar haka suna musu jafa'i suna zagin sunan ma kuma lada suke samu domin ka san duk sanda ka zagi wani yayi shiru ko da yana nan a raye to lada yake samu balle baya nan ka zage shi ka yi da shi to kaga sai a yi ta rubuta masa lada so da haka ‘yan uwa mata wannan bai Allah gata da yawa in kuka kula muna ta sa wa ‘ya'yayenmu sunayenta to a lokacin kuma matan da ba su musulunta ba da yawa ma ba a san su ba sannan akwai matan sahabban da su ma ba a san su ba ba a rubuto su tarihi bai rubuta su ba sun musulunta amma da yawa wasu ba su bar abu wanda kai tsaye mutane za su ɗauka ka kalle shi ka yi aiki da shi ba ko kai koyi za ga ba su shahara ba sunansu bai zo maka ba tarihi wasu ma bai rubuta su ba wasu in ya rubuta su ɗan kaɗan ya rubuta a tarihinsu ɗan wani abu ne kaɗan wannan aiki kenan aikin da ta yi ne ya saka kika ji ke ma kina faɗatta kuma kina saka wa yake sunanta so da haka wannan baiwar Allah mace ce wacce kamata a ce dukkanin mata sai koyi da ita ba saka sunanta kawai ba hatta wurin aiki a yi koyi da ita sakamakon ke ma watakila in ki kai a gaba sai ki ji ana taimaki addu'a ana kwaikwayinki kin bar wani abun alkhairi za ki ci gaba da samun lada akan wani abu da kika bar wa jama'a suke aikatawa suna tuna ki kuma suna hada da yi miki addu'a ويدك رويدك سلهم لها رتاج وعن كذب يكون لها انفراج ألم تر أن
assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa wannan shine ɗauraya dangane da abin da muka ji a satin da ya gabata na tarihin wannan baiwar Allah sumayya mahaifiya ga sahabin nan daga da yawa za mu iya cewa mashahuri ammar dan yasir da ita da mijin nata da ɗan nata dukkaninsu sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don uwa za mu buɗe layukanmu domin shigowar ku cikin shirin kuma mu ji irin gudunmawar da za ku iya bayarwa a cikin shirin mata za su iya neman mu a kan lamba sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai maza a kan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna tare da
To mata alba kana tare da Dr. Asiya Hadisu Rogo.
to dakta ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi.
To Ubangiji Allah ya saka muku da wata fifo alkhairi.
Amin.
Wallahi muna karuwa da wannan shi na ku ɗari bisa ɗari.
Na'am.
To Ubangiji Allah ya ba mu ikon koyi da halin wannan baiwa Allah.
Amin amin.
To ku tashi lafiya.
To Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Ala ina ku ba ta alkhairi.
To muna tare da
Da farko dai kana tare da Bashir da Kawai ke gidan kanki fara.
To Bashir daga Fanshekara ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi.
To gaskiya na ji tarihin da malam ya kawo dangane da wannan baiwa Allah.
Na'am.
gaskiya gaskiya an yi da bambata a baya gaskiya ba kamar irin na yanzu ba ya kamata a ce mata su ba irin na yanzu da iyayen da irin na yanzu suke yi koyi da irin wa'annan Mm.
saboda ida in da suna koyi da irin wa'annan ba irin koyi irin irin wa'annan ba dan da duk irin wa'annan abubuwan da ake yi wallahi ba zai ke faruwa ba Mm.
amma in Allah ya da ko da wannan ne za su ɗan yi koyi da wannan abu da da aka ba da tarihinsa Mm.
fatan za su tashi lafiya To alhamdulillah. A ba za mu ce kai tsaye yanzu babu mata jarumai ba? Ana samu da yawa daga cikin 'yan uwa mata kaga sun jajirce gurin abubuwa daban-daban. Sai dai kai tsaye ba za mu iya cewa babu ba sai dai mu ce su ƙara assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah muna tare da to hamida wai muryar taki tana dan daukewa
gaskiya malam muna jin daɗin shirin nan Allah ya saka mu da wajen cikin alheri amin muna matuƙar ƙaruwa wallahi Allah ya saka da alkhairi to alhamdulillah Allah ya amfanar da mu baki daya amin amma da a taya ni da addu'a Allah ya biya mun bukata ta to insha Allah
yanzu an zo ki ah, wannan baiwar Allah tana roƙo a taya ta da addu'a so da ka yan uwa kun ji roƙon ta gare mu baki daya sai mu sa ta cikin addu'a akwai yan uwa da dama da suke buƙatar addu'a kuma ana so kai wa ɗan uwanka addu'a a san da baya nan kai kuma mala'iku sai su yi maka addu'a so da haka in ɗan uwanka ya nemi addu'a samu wani lokaci na musamman ka keɓance shi ka yi mar addu'a kai kai mutum ne kake mar addu'a to kai kuma mala'iku ne za su riƙa yi maka addu'a so da haka Allah biya bukatunmu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam
Allah ta bashi mana.
muna tare da wa
To, kan tsaye suna na abba ne salati shekarun gwarku da majalisa.
to abba ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
To, alhamdulillah dama muna tare da ku.
Na.
Ku da shi a lissafi insha Allah. To, Haka yake.
alhamdulillah mun ji tarihin wannan cikakkiyar baiwar Allah Allah kuma ya saka muku da alkai. Sai dai mata abin da za su yi koyi da shi waɗannan manyan bayan Allah saboda su sun sa a ransu ibada suke yi. ba wai wani abu na hanyu da me zan samu kuma kamar wannan ba Eh.
yana da kyau a daji a tsoron biki sau da kafa insha Allah za a samu dacewa abin da salati ke samu fresh lafiya to abba mai salati assalamu alaikum wa rahmatullah muna tare da wa sai kin dan daga muryarki sai kin daga muryarki ba ma jiyo ki sosai to ba maman muallim ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi to nan ba sai dai ki tura message ki turo ah, bayanin abin da kike so sai a baki assalamu alaikum muna tare da wa muna tare da wa assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa to mu ma muna maka fatan alkhairi wannan kudin yana da daman da wani da zuciya na'am a ga abin da muke so wanda muke so al'umma idan sun ji wannan abin ya afi kanmu idan mun ji wani amfana da su sannan kuma mutane yana da kyau abin da suka fi su rinka ɗauka koya ne su kirasta yin amfani da shi na'am daga mustapha muhammad hasa fada To, Malam Mustapha, Malam Mustapha shi ah, kamar jan hankali yake ga 'yan uwa cewa ba wai ka ji da da yawa za ka ji 'yan uwa ma in sun shigo sa muna jin daɗin shirin. To daɗin ban sani ba a zatona kamar mutum yana cewa eh, yana jin shirin yana samun abin da zai yi aiki da shi a cikin rayuwarsa. Ni ina zaton kamar haka 'yan uwa suke nufi kalmar cewa muna jin daɗin a shirin. Ah, abin da yake dama da ya fi kamar yadda dan uwa ya magana shine in ka ji wani abu na wani mutumin kirki ya yi ya samu wani abu na mai kyau sai kai kokarin kai ma ka yi kwaikwayon yin abin arziki don kai ma ka samu ka dace shine kawai in ka ji labari ko tarihi ko kissa wani mutumin banza sai kai kokarin ka kauce wa irin abin da ya yi don kai ma kar ka fada in ba don haka ba a ƙur'ani Allah ya bamu la- labarin ah, fir'auna me ma'anar labarin fir'auna ba shi da wani ma'ana haka kawai Allah ya baka labarin fir'auna ya yi kaza ya bijire ya yi kaza har ya ce shi ne kaza so ake ka yi izina ka gane cewa shi ya yi kaza kai bari ka kauce wa irin wannan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah to ki dan rage ki dan rage akwatin rediyon ki
Ya kashe.
to muna tare da ki
Tana tare da maman ka da take yanzu.
to maman Khadija ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi ne kike tafa da shi
Gaskiya ne kamar yadda wanda ya sauka ya faɗa mutane ba wai a dinga kira ana min buraɗe ba a'a a ɗau darasi akan abin da aka faɗa kuma a yi aiki da abin da aka ji.
mm Kai aiki duk inda za ka ka ringa amsa sunan addininka.
mm Dan akwai wanda na jin tsoron har wani tsaguri irin na wasu ƙabilu saboda kawai wani dan ya saje da su.
mm Kaga hakan bai dace ba.
mm
ya kamata mutum ko ina zai shiga yanzu da aka sunan addinin ta shi ne cikar imanin mutum no Allah ya samu Allah dace ya sa mu cika da imani amin Allah mai da malin gida na amin amin yar uwa a abinda ta faɗa dan mutum yayi shiga ta wata kabila ya saje da su wannan babu laifi bane amma a, ina nufin a ce yan uwansa ne duka musulmi wannan ba laifi bane amma a ce mutum ya je cikin waɗanda ba musulmi ba kuma ya juya rayuwarsa ya mai da ita irin tasu wannan shine inda matsalar take amma idan musulmai ne wannan babu komai zai iya a- a ci gaba da rayuwa da su da zama da su ya rika komai irin nasu tunda in ya tafi masallaci sallar da suke iri ɗaya ce kenan ba laifi bane in yayi kama da su amma ya zamto mus- ba musulmai bane to nan ne inda matsalar take anan sallallahu sallama ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya je ya juya rayuwarsa ya kama da ta wasu mutane yana tare da su Allah maɗaukacin sarki zai tashe shi tare da su ranar alkiyama. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam malam Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi Amin amin muna tare da wa.
kai tsaye kana tare da Aminu Bishasa da kana unguwa uku Na'am to Aminu Bishasha ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi.
eh gaskiya ne ba abin da za mu ce malam sai Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi akan wannan maudu'i saboda ka dauko Amin.
Allah ubangiji ya ji kan magabata Amin amin.
Allah ya inganta lafiya Amin.
ni dan jan hankalin da zan sa malam ya dan ƙara yi akan yan uwanmu iyayenmu mata ne Na'am.
akan su ƙara sa ido akan ƴaƴansu Mm.
saboda za a ga majority yanzu abubuwan da ba a sa komai sai dai na da layewa ina ne gida su To Allah ya samu dace.
Allah mai da malam gida lafiya Amin amin. A'a jan hankali eh, na farko akan ya'ya ai yanzu nan muka yi magana akan wannan baiwa Allah Sumayya. Sumayya ta haifi ɗa Yasir. Yasir a afwan Ammar ta haifi ɗa Ammar. Ammar ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yace ya Rasulullah yace ga abin da ya haɗa ni da mushrikai sun yi ta azabtar da ni har sai da na faɗi munanan kalmomi akan akan ka ya rasulullah na fita a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kake jin zuciyarka yace imani daram a cikin zuciyata tarbiyya ce na sumayya watakil da bata bashi tarbiyya ba ba ma zai kalli wani abu a musuluncin ba ai akwai yara matasa a lokacin irinsa duka ba su shiga musulunci ba gaba suka rikai da shi so da haka ita in mace tana so ta gina ɗa ta gina tarbiyya sai ta kula da shi sai ta kalli rayuwarsa duk abin da kike so ɗanki ya zama to sai kin kula da wannan abin sai ya zama abin da kike so ya zama amma kin bar ɗa baki san ina ya je ba baki san da waye je ba baki san yaushe ya dawo ba to kin ga kin bawa duniya shi sai yadda duniya ta kera miki shi kuma watakila sai daga ƙarshe sai ki zo kina kuka kina a sa ki a addu'a ɗanki ya yi kaza ya zama kaza a yi miki addu'a amma tun farko da kin kula kin tsaya kin ɗora shi a hanyar da ta dace kin kula da shi to wataƙila sai kiga ya zo a mutumin kirki kina alfahari da shi kina nuna shi kina ɗana ne yanzu nan a cikin shirin nan wata ta bugo waya ta ce sunanta dakta wance kai ka san haka kawai ba za a samu dakta ba a kan titi ko a cikin gida idan da za ka tambaye ta akwai gudunmawa na iyayenta da suka tsaya mata har ta kai inda ta kai to shi tarbiyya ana kulawa ne sai ka ga sakamakon abin da ka yi Allah maɗaukakin sarki ya dafa mana baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam muna tare da to wai taki kamar tana shaƙewa kuma ga rediyon ki a kunna a kusa da ki ki kashe rediyon ki sai ki magana to muna jinki muna tare da ke to assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi muna tare da wa wannan gaskiya ne dan mutanen mutum akan layi a dafin sa wajen shi ne akan layi to alai musa me za kake tafa da shi a cikin shirin kuma mun ji wannan tarihi na wancan sahabi wato kashe wanda mai wanda mai na ga kuka kamar yake nan wato amma kenan wato hakikatin gaskiya to idan kai la'akari ga abin irin wannan to kaga dai abubuwan da ni ka ga dai misali ya kazancewar azabtar da shi da aka yi kasancewar ga shi har an sa ya san abin nan to shin a wannan lokaci yanzu malam misali gida ne ba irin wani lokaci ne da irin wanda lokaci da ake ta da hali da sauran ba amma shi wanda ya tsinci kansa a irin wani hali misali a yanzu shin shi ma idan aka takura masa irin wani ko da yayi misali babu matsala ko kuma shi ma yin hakan ya za akwai matsala fatan ubangiji Allah ya samu dace Allah ya samu koyi da irin manyan mutane irin wannan kenan da ana yi da da yi wasu ana mai mana da kai gida lafiya muna tare da kai ya gida To wallahi dan uwa yayi tambaya mai matukar muhimmanci wanda yana da kyau mutane mu san amsar ta akwai abin da malamai su raba al-ikrah zuwa gida biyu akwai ikrahu tam a tirsasa ka akwai cikakkiyar tirsasawa shine ikrahu tam suka ce to me ake kira ikrahu tam shine at-tahdid bil qatl ace za a kashe mutum in bai yi kaza ba an samu kirahu tam in ya aikata ba komai a kansa amma dan an ce maka in ka fita a musulunci ko ka faɗi mummunan magana akan annabi sallallahu ko akan addini in ba haka ba za a yi ma bulala suka ce wannan ba ikrahu tam bane mutum ba zai faɗa ba saboda da yawa daga cikin magabata an yi musu abu na kuntatawa wanda yake haka suka ɗauka to kai kuma yanzu kai ma sai ka ɗauki abin da za ka iya ɗauka amma idan ya zamto ikirahu tam ne to wannan babu laifi mutum ya faɗi duka wani abu da aka sashi amma in ya zamto ghairu tam aw naqis to wannan mutum ba a bashi dama ba yi wannan maganganun da yake na kafirci ne dan amma wani tahdidi da za a maka wani abu kamar duka zagi tsangwama wannan baya baka dama ka fitar da musulunci ko ka ce ka fita ko kuma ka taba wani abu na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
muna tare da wa
Kina tare da Khadija.
to khadija ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi ne kike tafa da shi
Dubara ina so a yi jan hankali akan maza Mm,
waɗanda suke barin ƴaƴayensu ba sa iya ciyar da su su shayar da su da
mm, haka sai yaran suna wata rayuwa.
mm. to insha Allah Ko a yi zan hankali da.
insha Allah Allah ya saka da alkhairi ma Amin.
Allah ya kai ka gida lafiya.
Amin amin. To ‘yar uwa ita ma wannan maganar da ta faɗa yana faruwa kaga wani mutum yana da ‘ya'ya amma baya kula da haƙƙin da Allah ya ɗora masa na ‘ya'yansa. Abu na farko mu sani cewa duk wani abu da kaga Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka akan ‘ya'ya ko kuma an ce ka yi wa ‘ya'yanka wannan abun ba ‘ya'yan ne suka ɗora maka ba. wanda ya yi ka shi ne ya ɗora maka shi kuma wanda ya yi ka idan ya baka damar ka yi bi ma'ana kana da halin da za ka iya yi ya sani in ma bai baka ba ya sani cewa ba za ka iya yi ba kenan abin da yake wajibi a kanmu sai mu duba wancan nauyin da Allah ya ɗora mana wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf idan aka haifa maka ɗa kai uba namiji Allah ya ce ciyar da su da tufatar da su da kyautatawa wajibi ne a kanka to kaga ba wani abu da uba zai bar ‘ya'ya bai kula da su sannan kuma ya ce yana sauke haƙƙin Allah maɗaukakin sarki Allah ne ya ɗora maka sai ka tsaya ka kula da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma don kana da tabbas za a tambaye ka ranar ƙiyama me kai yaya kai da kiwon da aka baka na ‘ya'yan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati sai ya fara da magidanci ko shugaba ce abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi za a tambaye shi ranar kiyama matakka da ‘ya'yanka yaya kai ka kula da su kai ko ba kai ba Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin ƙur'ani ku anfusakum wa ahlikum nara ka tseratar da kanka da mutanen gidanka ahalinka ka tseratar da su daga wuta to in baka ba su ci ba ka ba su tarbiya ka kula da su ya za kai ka tseratar da su daga wuta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam muna tare da amin
albarkar da za ta sauka cikin wannan rana ko mace da take sauka har zuwa ranar da za ta fita daren wannan juma'a da zai fita malam ubangiji Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin sa amin
da farko kuna tare da sarkin samarin fulani ya na biyu gurin gawa wato malam na ji duk bishin kusan masu bugu waya kusan ni ma tabbayar da zan yi na ji wani ya yi ta na'am wato a cikin wannan satin na zo na dawo daga kasuwa da daddare wajen kusan sha ɗaya saura na'am wato na ga wani ya zo yana shira da wata yarinya wato Allah zai yi kiyaye abin da ya Amin.
an faɗe shi a rediyo ba Eh, eh.
irin wannan so nake jan hankali ga tunda in dai mutum da namiji a gida shine da ke ciki a gida Mm, wato za a ga cewa ita uwar tana bakin kokarinta amma wani namijin za a ga baya yi mm, ka ƙara jan hankali akan mazajen da suke da wannan su tabbatar da cewa alkawari ne wanda Allah ya ba su dogon su sarki wanda za a ga cewa malam abubuwan da yake faruwa irin yanzu wallahi baya baya faruwa irin wannan din amma mm.
jan hankali ka ƙara yi mana domin cewar wani sa'in a ce mace wai ita za ta riko gida idan aka ana kira a ga wannan ai abu da ya ba shi kuma irin wannan layi babu kowa a lokacin da na biyo wannan layin babu kowa Mm.
wannan kaga ai ba shi tarbiyya ne na irin wasu yaran kenan To Allah ya samu dace.
Ana da fatan za ku tashi lafiya a sarkin samarin Fulani ya lafi gurin gawa.
To dan uwa eh, batun da yake na kulawa da tarbiyya ne wanda wannan kusan shine mafi kololuwar abin da ya kamata a ce yanzu mu sa a gaba yadda tarbiyya ta lalace in ka ji ba abubuwa ba wai harkar zance tsakanin saurayi da budurwa ba ta ko ina za ka ga an taɓarɓare ta ko ina za ka ga abubuwan sun lalace to ita kuma tarbiyya ita gina ɗan adam take yi tarbiyya tana mayar da mutum ne ya zama mutum to in ba a same ta ba komai na rayuwar mutum zai iya rushewa zai iya lalacewa da yawa za ga wani yana ganin yana da tarbiyya amma a ainihin tarbiyya islamiyya bai da ita saboda bai san ta ba kaga ba a koya masa ita ba kenan da yawa ma za ka ga wasu tarbiyoyin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu a kai suna yi mun ajiye su mun sake su yanzu da can eh, wai zance da yake faɗa budurwa da saurayi watakila in zai zance da ita ɗaya biyu uku shikenan an gama zance sai a ɗaura mar aure da ita sannan na biyu zaka ga tana gefe ɗaya yana gefe ɗaya ba wai yadda ake yanzu ba sannan na uku zaka iya ganin da ɗan saƙo ko ɗan aike ko ɗan rakiya tare za su zo wata ma za ga da kaninta za ta taho duka waɗannan a wannan lokaci iyayenmu da kakanni sun kula da shi ne Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da
Malam, ka tashi lafiya?
alhamdulillah muna tare da Ina maka fatan alkhairi idan ka tare da maman Hanan da ke wuri.
to mama hanan daga wudil ga ki cikin shirin me kike tafa da shi
Wannan sahaji Allah ya saka mata da alkhairi.
amin Allah ya ba ni ikon yin abin da ta yi.
amin Ko Allah ya ba ni ikon yin kwaikwayon abin da ke don arzikin annabi.
sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi to muna tare da
na tare da halaru gwani to ga ka cikin shirin me kake tafa da shi ana yin kula sakara ne dai amin ni wala ina sa na gida hankali akan mata masu laifi
na'am
saboda wani lokacin za ka zo wucewa sai ka gama ta ke hmm ka ta wajen sai ka kalle su sai ka yi suna wani muna cikin yanke ka kuma ke da kowa hmm to Allah ya samu dace idan hankali ya kasu Eh. To dangane da mace ta leko wato shi in ka kalli addini da ya ce mace ta suturce kanta ko kuma ya ce namiji kai ya kalli mace wannan duka biyun ba ya ba su damar kuma aikatawa ba ne bi ma'ana ita mace dan an ce kar a kalle ta wannan ba shi ba ta dama ta yi abin da take so ba ta fito a yanda ta ga dama ai ba za a kallon ba Allah ya gaya mata in za ta fita ga abin da za ta yi sannan shi ma namiji dan an ce mace ta suturce jikinta ba shi ya ba shi dama kuma ya kalle ta ba Allah maɗaukakin sarki ya hana mishi ya kalle ta kenan dukkanin su ɓangarori guda biyun kowanne Allah maɗaukakin sarki ya hane shi da wani abu da ya ba shi ya je ya aikata ko ya sa shi ya yi wani abu so da haka wajibi ne akan duka ɓangarori guda biyun kowanne daga cikinsa ya kiyaye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya ɗora masa a kansa kada ya lura da cewa ai Allah maɗaukakin sarki ya hana ta tunda ta leƙo bari in kalle ta ko kuma tunda ba ta shiga mai ta mutunci ba ta shari'a bari in kalle ta la ya ji tsoron Allah ita ma ta ji tsoron Allah ta zauna a yadda take yadda aldini ya ajiye ta shi ma haka ina gama shirin gabaki ɗaya nan za mu dasa aya ashirin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da wayannan bayi nasa wanda suke roƙon addu'a wanda suka yi waya da wanda ba su yi ba Allah maɗaukakin sarki ya biya musu buƙatunsu wa'anda suke masu ai masu kyau na alkhairi Allah ya biya mana buƙatunmu baki ɗaya a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa sadana da ku daga sashen addinin musulunci wanda Hadiza Balanci take jagoranta Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قد الطمان وغسلنا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدرك فسنهضي همما من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى